أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وعجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينجبها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake nuna mana wannan lokaci a wannan rana a wannan bigire mai albarka zawiyar maulana sharaf ibrahim salih al-husaini da take nan zaria cikin jagorancin maulana mu al-professor ibrahim ahmed bakari Allah ya ƙara masa lafiya. A idan ban manta ba daga cikin karatunmu na tuffatu saniya fi shaikul ajurumiyya ni isa zuwa babin da ake ce ma al-i'rabu bin niyaba a yau karatunmu zai tafi kai tsaye a inda nunun take zuwa ta zama tana imanci bamma a halin li'irabi ya ci gaba da cewa niyabatun nuni an dhamma qala wa amma nunu fatakunu alamatan lirrafi fi fi'l al-mudari' nunun tana zuwa ta zama alaman dhamma a cikin fi'l al-mudari' wani iri sai ya ce idan tasara bihi ضمير التسمية a lokacin da ya zama an jingina masa wato abin da ake ce ma aliful ithnain أو ضمير جمع ko kuma abin da ake ce ma zamiri na jami'i wato wawul jama'a au zamiru mu'annasin mu'annasan mukhataba ko kuma zamirin da yake indicating din cewa mace ce ake magana da ita wa aqulu takunu nunu alamatan ala ala anna al-kalima التي هي في آخرها مرفوعة من موضع واحد مرفوعة التي التي هي في آخرها مرفوعة في موضوع واحد يسنون تناسوا تزمع علامة أتكين كلمة أكرشنت وأتو علامة رفعة أوجينا وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو اثنتين wannan waje ɗayan shi ne fi'ili mubari'i wanda aka jingina san zuwa ga aliful isnaini ko kuma aliful isnataini wato aliful isnaini alifun ɗin da yake indicating ɗin cewa fa'ili maza biyu ne fa'ilai ko kuma mata biyu ne fa'ilai shi ne ke nufi da awil na awil musnad ila wawul jama'a ko kuma fi'ili mubari'i wanda aka jingina masa wato wawul jama'a a azzukur amma kuma maza awul musnad ila ya'il muannath al mukhataba ko kuma fi'ili mubari'in da aka jingina masa ya'ul mukhataba wato ita ya'ul mukhataba tana shiga fi'ili mubari'i ne dan ta jilala akan abokin magana mai magana mace ce kuma ita ɗaya ba suna da yawa ba. Misali na farko na aliful isnaini a kaman ka ce yadribani yadribani a ko kuma tadribani so yadribani kaga maza kenan tadribani kuma mata guda biyu ko kuma maza guda biyu amma abokanan magana sannan akwai kuma tadribuna akwai a tadribuna ko yadribuna a kenan ga jama'a wanda suke galibai da yawa ko kuma jama'a maza wanda suke kuma abokan magana ko tadribina a shi kuma misali ga mace abokiyar magana na ji a taƙaice wannan isnadin da yake magana na abubuwa guda uku alif abu na farko aliful isnain abu na biyu wawul jama'a abu na uku ya'ul mukhataba da ake jingina su zuwa ga fi'ili mudari'i duk fi'ili mudari'in da suka shiga cikinsa ya tashi daga kawai sirf fi'il mudari za a kira sa da min af'alil khamsa wato an kira su af'alul khamsa saboda su biyar ne wazanin su gaba ɗaya biyar ne taf'alani yaf'alani yaf'aluna taf'aluna sai taf'alina so wa'annan su ne wazuna guda biyar na af'alul khamsa kuma duk fi'ili mudari da ka ganshi a wannan sigan fi'ilin sigan wannan wazanin da muka ambata guda biyar to za a yi masa alamar li'irabi da wato subutun nun zaka ce fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu rafihi bi bida bidam wa alamatu rafihi subutun nun li annahu min af'al al-khamsa zai mana bayanin kowannen su ɗaya bayan ɗaya sai ya ɗauki na farko ya ce amal alif amal musnad ila al-alif al-zayn amma fi'il mudari'in da aka dingina masa wato alif al-zayn wanda yake indicating din mutum biyu ko yake dauke da zamirin mutum biyu na hau as-sadiqani yusafirani gadan kamar inda kace abokanai guda biyu za su yi tafiya a gobe so kaga as-sadiqani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi mubtada'un marfu'un wa shi kuma yusafirani sai zama fi'il mudari'un مرفوع بثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل صبر شين الضمير سو جملة فعلية في محل الرفع سيزم خبر مبتدا ونحو أنتما تصافران غدا فقولنا يصافران وكذا تصافران يسي مضارع فعل مضارع مرفوع a jumla na farko da yace asadiqani tusafirani gadan jumla na biyu yace antuma tusafirani gadan wato yana ji so yace sawa'u fi'li mudari'in ya biyo bayan suna ne zahir ko ko ya biyo bayan zamiri ne dan na farko asadiqani ism zahir ne shi kuma antuma zamir zamir ne saboda haka dai duk ɗaya ne za a yi masa nafsin li'irabin da muka gaba yace fi'l mudari'un ne marfu'un li tajarrudihi min an-nasib wal jazm saboda ba harfin jazm da ya riga yake ba kuma harfin nasb da ya riga yake saboda haka fi'l mudari'i ne marfu' wa alamat raf'ihi thubutun nun amma alamar raf'an sa anan shine thubutun nun wato tabbatan wannan nun din da kace yusafirani saboda da harfin nasba ya zo ko harfin jazma ya zo wannan nunun din na karshe za ka share su saboda share su shine alamar nasba kuma alamar jazma amma tunda ba su zo ba so za a bar shi saboda ya zama alama na rafa shine yace wa alamatu rafi thubutun nun wa aliful ithnain fa'il mabniyun ala sukun fi mahalli rafa duka dai wato kamar yadda muka faɗa jumlar sai ta zama fi mahalli rafi khabar mubtada wa qad ra'aita anna al-fi'l al-mudari'a المسند إلى علم الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة yake ka gani a misalin da ya gabata cewa fi'ili mudari'i wanda yake da dila da yake nuni akan abu abu akan fa'ili guda biyu ya fara da ya'u dan yayi dilala akan wanda suka yi aikin fa ba suna watan nisan da ake magana ba ga ibai ba su a wajen kama fil misali al'awwali kamar yadda aka ka a misalin farko da aka ce as-sadiqani musafirani ghadan wa qad yakunu mabdu'an bit-ta'i lid-dilalati 'ala al-khitab kama fil misali al-thani sannan kuma zai yi wa yowa wannan ta'un wannan harful mudari'a din ya zama bi fara da ya'un ba ya fara da ta'un ne dan ya indication din ko ya dilala akan abokin magana lallai abokin dan ya dilala akan abokin magana kamar yadda ya zo a misali na biyu inda ya ce antuma tusafirani ladan kaga suna tare kenan da mai magana sanda yake magana ma'ana ba ga ibai bane kamar misali na farko wa tusafirani fil misalain duk dai misalin da ake so a nuna a cikin misalan guda biyu shine kalmar tusafirani التفعيل مضارع مرفوع شي فعل مضارع ne ga yanan مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون أما علامة رفع سشيني والنون دون أهل شخصي بحشاري والعالف فاعل مبني على السكون في محل الرفع سننكم عالف إن نتصافراني saboda safara ne yusafiru amma tusafira ni wannan alifun din da yazo kafin nunin shine wato zamir muttasil mabni ala sukuni fi mahall raf'i wato fa'il wa minhu ta'lamu anna al-mudari'a yace daga nan ne wa yace wa amma al-musnad ila al-alif al-ithnayn amma kuma musnad ithnatayn afwan wanda aka jingina masa wato aliful isnataini can aliful isnaini saboda dilala ne akan maza shi kuma aka ce isnataini dilala ne akan mata fa nahawu hindani tusafira gadan saboda a misalin nan yace hindu su biyu hindu da hindu guda biyu za su yi tafiya amma a gobe a yace ونحو أنتما يا هندان تصافران غدا مثال نبي شيما بعينا يتي تصافران أبركو يتي تصافران تصافران نبي ويتي تصافران فتصافران في المثالين يتي مثالا قدابي لك ذاك تصافران فعل مضارع مرفوع بثبوت النون dukan su za a ga su ga sunan fi'ili mudari'i ne kuma alamar rafin su shine tabbatar nunin a karken fi'ili mudari'i ba a share shi ba wannan wal alifu fa'il kuma alifun din da ke kafin nunun shine fa'ili mabniyu ala sukuni fi mahallin raf'i ma'ana dama dai gaba daya zama'ir kamar yadda muka sani mabniyai ne saboda haka ga yanan mabni ne ala sukuni ya zo kuma a muhallin fa'ili wanda muhallin fa'ili kuma muhallin ومنه تعلم أن فيل المضارع المسند إلى إلى ألف الاثنين لا يكون مرفوعا إلا بالياء بالتاء في الدلالة على تأنيث الفعل. يسي أولنا مثال نبي ذاك فيمشي سوى إلي أن سياق فيل مضارع ضدن ينوني أكم وشفي أي شيء متى تو دول أبر تاء يزمن شيني حرف المضارعة يزيز أبر فموات فيه musamman idan ya zama matukan ya zama ba mai magana ne ke ba damirin mai magana ne ba ana nufin damirin abokin magana ko kuma galibai amma mata saboda haka za a sa ta'un ne a farkon fi'ili mudari sawan akana za'iban kan misalin awwal yace wannan daidai ne ba bambanci idan ya zamo wato mai aikin ga'ibi ne ga'ibai ne mata ba su a wajen ko kuma an kana hadiran muqataban ko kuma ga su a wajen ana magana da su duka fi'ilin mudari'i zaka sa mu farkon sa ta'un ka ce tusafirani ba zaka ce yusafirani ba sawa'un a ga'ibaini ko ko a hadirai kal misali sani kamar yadda yabo a misali na biyu yace inda yace antuma ya hindani tusafirani ba so za a ce a daga nan kuma ya ci gaba yake cewa wa ammal musnadu ila wawul jama'a saboda kamar yadda muka faɗa su harfan guda uku ne in dai suka shiga fi'ili mudari'i to za a kira fi'ili mudari'i da af'alul khamsa saboda haka ya gama magana akan na farko shine aliful ithnaini ko aliful ithnataini duk abu ɗaya ne bambancin su kawai wa aliful ithnaini kana nufin maza su suka yi aiki su biyu aliful ithnataini kuma kana nufin mata su suka yi aiki su wa ammal musnad ila wawul jamaa shi kuma wanda aka jingina sa zuwa ga wawul jamaa wato zamiri na biyu da yake shiga fi'ili mudari kenan yake mayar da shi ya koma af'alun khamsa kaman wazanin sa shine ne taf'aluna ko yaf'aluna fa nahaw ar-rijalu al-mukhlisuna hum alladhina yaqumuna biwajibihim al-rijalu al-mukhlisuna hum alladhina يقومون بواجبهم هذا يقومون daga qama yaqumu ne sai aka idafta masa wawun aka ƙara nunu a karshe sai ya zama ala wasfi yaf'aluna saboda haka fi'li mudari'i ne marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun bi annahu min af'al al-khamsa wa nahaw antum ya qawm taqumuna biwajibikum taqumuna dai anan still shine wato muhalli shahidin mu na wato af'alul khamsa na farko ya ce yaqumuna a na biyu ya ce taqumuna a yaqumuna yana nufin fa'il din ga'ib ne taqumuna kuma ana nufin fa'ilan wato wanda suka yi aikin mukhatabai ne wato suna gurin da ake magana fa yaqumuna wa mithlu taqumuna فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون yace da yaqumuna da taqumuna a dukkan misalan da suka gabata dukkan su fi'ili mudari'i amma alamar raf'an su shine tabbatan wannan nunun din a karken shi fi'ili mudari'in ba a share shi ba saboda kasancewar sa mutajarridun min an-nasib wal jazm ma'ana ba na harfin nasb da ya riga ya shi ba kuma harfin jazm da ya riga ya shi saboda haka zai zama marfu'i ne kuma alamar raf'an sa ita ce wannan nunun din ya ce wa wawul jama'ati fa'il shi kuma wannan wawul din da yake kafin nunun din shine fa'ili mabniyun ala sukuni fi muhallin rafi shi ma ga yana ka kalle sa za ka ga yan yau shi bina'i ala sukun kuma muhallin sa muhallin rafa ne a taƙaice sannan ya ce wa minhu ta'lamu anna al-fi'la al-mudari' al-musnad ila hadhihi hadhihi al-waw qad takunu mabdu'an qad yakunu mabdu'an bil ya'i li dilalati al-ghaiba yace fi'ili mudari'in jidda aka aka jingina shi zuwa ga wawul jama'a wani lokacin zai iya zama ya fara da yawun saboda ya nuni akan cewa wanda ya aiki ga'ibi ne ma'ana ba shi a gurin da ake magana kama fil misali al-awwal kama yadda yazo a misali na farko wa qad yakunu mabdu'an bit ta'i li dilalati ala al-mukhatab sannan kuma zai iya farawa da ta'un dan ya nuni akan wanda ya aiki lallai shi ne abokin magana magana ma'ana sanda ake maganan yana wajen kama fil misali sani kamar yadda yake a misali sani misali na farko dai shine inda aka ce ya qumuna misali na biyu kuma shine inda aka ce taqumuna wa amma al musnad ila ya'il muannath al muqatab shi kuma damiri na uku wanda ake jin wanda ake jingina wa fi'li mudari sai ya dauki sifar kasancewarsa sai zama fi'ilin da ake ce ma afalul min afalil khamsa akwai wato zamirin da ake ce ma ya'ul mukhatabati fa nahu anti ya hindu ta'rifina wajibati muhaddis shahidin mu anan shine hin ta'rifina saboda wanda sai aiki hindu ce hindu kuma mace ce ba namiji ba saboda haka a nan gurin an yi mata da an ba da an sa masa zamiri da yake nuni a kan mace sai ta aiki wannan zamirin kuma shi ne yawon inda yake tsakanin kalma a asalin kalman taqumu da kuma nunun da ya zo ya zama alaman rafa a cikin fi'ilin wani yawon wannan shi wato wannan yawon da ke tsakanin mimun da nunun taqumi na wannan yawon din shine zamir da ake kiransa da yawon mukhatab kuma inda ka gan shi ilalarsa shi ne wacce dai aiki mace ce ita ɗaya ba jam'i ba ya ce fa ta'rifina fi'l mudari marfu'un kalmar ta'rifina fi'l mudari ne marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun shi ma dai alamar raf'ansa shine tabbatar nunun wa ya'ul muannathati al-mukhatabati fa'il shi kuma wanda ya'ul da muka ce masa ya'ul mukhataba shine fa'il shine dhamir muttasil mabniyun ala as-sukuni fi mahall raf'i fa'il آه ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء وهي دالة على تأنيث yake ba wani fi'ili mubarikin wanda ake wato nasabta masa wannan yawon din fa sai farkonsa sai ya fara da wato ta'un ba zai iya fara da yawon ba saboda shi dama ta'un a cikin fi'ili mubari alama ne na lallai lallai wanda ya aiki aiki mace ce ko kuma namiji abokin magana saboda haka ba zai yi a sa mata yawo ba sai dai a sarta fatakallaza laka anna almusnada fatalakhasa laka anna almusnada ila alalifi yakunu mabdu'an bitai wal ya'i yace a takaice summary shine duk fi'li mudari'in da aka isnadin sa zuwa aliful ithnaini aw ithnataini zai yiwu farkon sai fara da ya'un zai yiwu kuma ya fara da ta'un wal musnad ila al wawi yakunu mabdu'an bil ta'i aw bil ya'i shi ma fi'ili mudari'in da aka jingina masa wawun jama'a zai yiwu ya fara da ya'un idan ana nufin wanda suka yi aikin ja'ibai ne kenan ko ya fara da ta'un idan ana nufin wanda suka yi aikin habirai ne abokan magana ne a kamar yaf'aluna kenan ko taf'aluna wal musnadu ila al-ya'i la yakunu mabdu'an illa bit-ta shi kuma fi'ili mudari'in da aka yi isnadin sa ma'ana aka jingina ta zuwa ga ya'ul mukhatabati to dole dole ya fara da harafin mudari'ati wato ya ta'un kenan ba ya'un ba wa misaluha wannan misalin su duka su su guda biyar ɗin shine ya kumani ko ta kumani hakan aliful islami kenan ko ya kumuna ko ta kumuna kaga misalin wawul jama'a kenan sannan sai ta kumina shi ko misalin ياء المخاطبة وتسمى هذه الأفعال الأفعال الخمسة يتوى إن أبوكم مدابير تقومان يقومان تقومون يقومون تقومين مدابير قاسنا وزنا سشيني يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين so wannan su ne auzarin su guda biyar duk fi'ili mudari'in da yazo akan wannan wazani ana الخمسة سنقوم علامة لإعراب أفعال الخمسة شيني تبت نون أكركنسة إليه يزو أهال الرفع أهال النصبة كما تهال الجزمة شيني أشار والنون كن شيني علامة لإعراب أفعال الخمسة زامو داك تارة لنن Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji ya kuma gwada mana rana ɗaurawa daga inda muka tsaya wato inda za mu je cikin alamatin nafsi in Allah ya kai mu karatu na gaba wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad